أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan ga watan sha'aban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha radiyallahu anha da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatun littafin nan na hakikatu siyam na babban malami shekul islam taqiyuddin ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na biyar a cikin wannan littafi muna shafi na hamsin da biyu za mu tashi wa zalika kamar da yadda nake faɗa kullum ba lokacin da kullum za mu ɗauko don a ɗanyi matashiya mu ɗora sai dai kawai ko da yaushe mu ɗora karatun daga inda aka tsaya da fatan yan uwa dai insha Allahu karatun baya bace musu suna biye da mu wa zalika annahu laysa fil adillati ma yaqtadi anna al fitra alladhi ja'alahu Allah wa rasuluhu muftiran huwa ma kana wasilan ila dimagin aw badanin malai ce wa zalika muna karkashin alwajhu thalith yace wa zalika abinda yasa haka annahu yanda al'amarin yake laysa fil adillati a cikin dalilai na shari'a babu wani abu ma ya ƙatari wanda ya hukunta annal mufdira allazi ja'alahu Allah abinda ke karya azumi ko annal muftira allazi ja'alahu Allah mufdiran wato a cikin nan babu wani dalili da ya hukunta cewa abinda Allah maɗaukakin sarki da manzansa suka ya sanya a matsayin abinda ke karya azumi huwa ma kana wasilan shine abin da ya isa ila dimagin zuwa kwakwalwa au badanin ko zuwa jiki au ma kana dakhilan mimman fadin ko kuma duk abin da ya shiga ta wata kafa au wasilan ila jawfin ila aljawf ko kuma ya shiga zuwa ciki wa nahwi zalika da makamancin haka min almaani na daga abubuwa na ma'ana da muka karanta alladhi yaj'aluha ashabu hadhihi alaqawil wanda masu irin waɗannan zantuttuka ma abota waɗannan zantuttukan suke sanya su a ce abin da ya isa zuwa kwakwalwa yana karya azumi abin da kamar ja'ifa mamuma da muka karanta a baya ko to sai ya ce babu wani dalili daga Allah ko daga manzansa da ya sanya waɗannan abubuwan a matsayin ko abin da yake isa duk abin da yake isa zuwa kwakwalwa ko duk abin da yake isa zuwa cikin jiki ko zuwa ciki ko kowace kafa cikin kafofi yana karya azumi ba wannan dalilin sai yake cewa kamar yadda ma'abota wannan akawil maganganu suke ainihin wato sanyawa suna sanya wannan a matsayin hiya manadul hukum wannan shine matattarar hukunci inda Allahi a wajen Allah wa rasulihi da manzansa wa yaquluna suna cewa inna Allaha wa rasulahu Allah da manzansa innama wato kawai dai ja'ala ta'amu wa sharabu muftiran sani dai kawai Allah da manzansa sun sanya abinci da abin sha a matsayin abin da ke karya azumi li hadal ma'ana wai saboda wannan ma'anar ma'ana saboda abin da yasa Allah ya ce cin abinci yana karya azumi ko shan abin sha saboda wai ai yana isa cikin ɗaya daga cikin kafofin da muka ambata to su yasa suke ganin to kiyasi akan haka duk wani abu da yake isa zuwa ga waɗannan abubuwan ba lalle sai abinci ko abin sha ba shi ma yana karya azumi to shine sai malam ya ce babu wani dalili da ya nuna hakan wanda dalili ya nuna cewa in ya isa yana karya azumi shine abinci abin sha ko kuma ta hanyar jima'i ko kuma ta hanyar jinin al'ada kamar yadda muka yi ta karantawa a baya yake cewa innama suka ce ai kawai ma'abota wannan kaulin suka ce Allah da manzansa ja'ala ta'am sun sanya abinci wa sharab da abin sha muftiran wato a matsayin abin da ke kare azumi li hadha al ma'ana al mushtarak saboda wannan ma'anar al mushtarak baina ta'am wa sharab wadda tayi tarayya tsakanin abinci da abin sha wa baina ma yasilu ila dimag da kuma tsakanin abin da ke isa zuwa kwakwalwa waljawf da kuma ciki min dawa'in min dawa'il mamuma na magani da za a yi wa mutum idan aka ji masa raunin da ake kira mamuma wal ja'ifa ko kuma aka ji wa mutum raunin da ake kiransa ja'ifa wanda ya shafi ciki wa ma yasilu ila aljawf da dukkan abin da ke isa zuwa ciki min alkohol na kwalli wa min alhuquna ko yin allura wa taqdir ko dura magani fil ihlil ta kafa azzakari wa nahwi zalika da makamancin haka kaga duk su sun sanya waɗannan a matsayin abubuwan da suke karya azumi sun ce ai saboda duk waɗannan akwai manafis manfas akwai kafofi da hanyoyin da wai suke isa zuwa ciki kwalli yana za ka yi kaki ka ganshi allura ma tana shiga cikin ciki kaza ma yana shi suka kiyasi a kansa to malam yana so ya nuna cewa kiyasi kawai suka yi amma babu wani dalili daga Allah ko daga manzansa da ya nuna cewa waɗannan abubuwa suna karya azumi wa idza lam yakun ala ta'aliqillahi wa rasulihi lil hukm bi hadha al-wasl dalilun bi hadha al-wasf dalilan idan ya kasance wato idan idza lam yakun ala ta'aliqillahi wa rasulihi lil hukm idan ya zamanto babu wata alaka da Allah ya alakanta ko manzansa lil hukumi ga hukunci bi hadhal wasfi dalilun babu wani dalili da wannan ta wannan sifa da suka sifanta kana qaulul qa'il sai ya zamto maganar wanda yake cewa inna Allah wa rasulahu Allah da manzansa inna ma ja'ala hadha sun sanya waɗannan abubuwa ne mufdiran wato su zama masu karya azumi li hadha saboda wannan magana da suka faɗa qaulan bila ilmin malai ya ce wannan magana ce da babu ta da ba gina ta akan ilimi ba wa kana qauluhu faɗinsa sai ya kasance inna Allah harrama ala sa'im an ya fa'ala haza wa kana ƙauluhu maganarsa sai ta kasance inna Allah kamar yana so ya ce Allah maɗaukakin sarki harrama ala sa'im ya haramta wa mai azumi an ya fa'ala haza ya aikata wannan duk wanda ya sanya waɗannan a matsayin masu karya azumi to kamar ya ce ne Allah ya haramta wa mai azumi ya sa kwalli Allah ya haramta wa mai azumi a yi masa allura Allah ya haramta wa mai azumi ainihin wato kansa ya fashe a masa a sa man magani a yi masa ɗinki Allah ya haramta wa mai azumi a huda mai ciki sakamakon huda cikin a sa man magani a ɗinki kamar haka mai waccan magana yake nufi kamar yanda Allah ya haramta wa mai azumi ya ci ya sha ko ya kusanci iyali to kamar shi ma masu wannan ra'ayin suna nufin Allah da manzansa sun haramta wa mai azumi sa kwalli da sauran abubuwan da aka ambata kuna tare da mu ko sai yake cewa qaulan bi anna hadha halalun sai zamanto wannan kaman magana ce cewa abu kaza halal ne wa hadha haramun ko abu kaza haram ne bila ilmin kuma ba tare da ilimi ba shi ko mas'alar halal da haram mas'ala ce da sai akwai nasi wa zalika yatadammanu alqaula ala Allah bila bima la ya'lam to wannan kuma zai iya kunsar wato kirar magana a jingina ta izuwa ga Allah akan abin da mutum ba shi da ilimi ko ba shi da sani akai wa hadha la yajuzu wannan kuma baya halatta kenan idan babu wani dalili daga shari'a da ta nuna cewa waɗannan abubuwan suna karya azumi to kada mutane kada a dinga ba mutane fatawar cewa in mutum ya sa kwalli azumin sa ya karye ko allura tana karya azumi wadda take ba ta abinci ba allura ta zazzabi ko wani abu mai kama da haka wa man i'taqada min al-ulama أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول وهذا اجتهاد يصابون عليه ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها سيما لك ومن اعتقد وان قدية قدرة من العلماء daga cikin malamai anna haza cewa wannan matsalar da muke tattaunawa a kanta al-mushtarak wato matsala ce wadda take al-mushtarak akwai tarayya da haɗaka manaɗul hukum wanda tana da alaƙa da hukuncin fahuwa bi manzilati sai ya zamanto kamar matsayin mani ita kada sihata mazhabi kamar wanda ya kudurce ingancin wata mazhaba ne lam yakun sahihan kuma wannan bai zamanto abi ne ingantacce ba au dilalata lafzin ala ma'anan ko kuma wata dilala wato wani wato dilalatu lafzin ko kuma wata dilala abinda wani lafazi yake nunawa ala ma'anan akan wata ma'ana lam yariduhu rasul wanda ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wa hadha jihadun kenan idan wani malami ya kudurce cewa kamar yanda ci sha saduwa da iyali jinin haila yana karya suna karya azumi to in ya kudurce cewa haka kwalli haka raunin da ake kira mamuma da ja'if da ja'ifa wa'annan su ma da sauran abubuwan da muka ambata duk suna karya azumi shi in ya kudurta cewa da wayancan da waɗannan wato suna da haɗaka sun yi tarayya ta wajen manannaɗa ko kuma ainihin matattarar hukunci to kamar yana magana ne a matsayin kudurce ingancin wata mazhaba banda wata mazhaba wanda wannan kuma ba magana ce sahihiya ba ko kuma kamar ga lafazi sai ya ce wannan lafazin dilala ɗinsa yana nuni akan wata ma'ana wanda kuma ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba to sai ya zamanto duk malamin da ya kudurce ko ya bada waccan fatawar da wannan kudurin a zuciyarsa to wa hadha jihadun wannan ijtihadi ne daga shi malamin cewa kwalli yana karya azumi ko kuma ainihin wato allura wadda ba ta abinci ba tana karya azumi to wannan sai ya zamanto kamar ijtihadi ne daga shi malamin da ya faɗi haka yusabuna alai za a ba su lada akan wannan ijtihadi da suka yi wala yalzamu an yakuna qawlan bi hujjatin amma wannan ba wai yana nuna cewa magana ce wadda take bi hujjatin shar'iyya da hujja ta shari'a ba yajibu alal muslimi ittiba'uha wanda ya zama wajibi akan musulmi ya bi na fata an gane kawai ijtihadi ne wasu malamai suka yi cewa wayannan abubuwan su sun yi kiyasun su suka kuma ga hukuncin su daya da ci da sha da sauransu da haka sai suka yi musu fatawa iri daya kamar yadda wayancin suke karya azumi suka ce wayannan ma suna karyawa to wannan ijtihadi ne daga su malaman Allah ya saka musu da alheri amma wannan ba wai yana nufin cewa ainihin wato magana ce wadda ta dogara akan hujja daga shari'a wanda wajibi ne akan musulmi ya bi ba alwajhur rabi fuska ta hudu annal qiyas annal qiyasa shi qiyasi inna ma yasihu yana inganta ne kawai idza lam yadulla kalamu shari' ala illatil hukum a inda qiyasi yake inganta a inda wato zancen ashari'u shari'a ko zancen mai shar'antawa bai nuni ba ala illatil hukum akan illa ko dalilin hukuncin idan Allah maɗaukakin sarki wato ya yi wata magana kuma a cikin umar ya zama umarni ne ko hani kuma a cikin umarnin sai Allah ya faɗi dalilin umarnin ko ya faɗi dalilin hanin to babu magana ƙiyasi an gane wannan annal ƙiyasa shi ƙiyasi inna ma ya inda kawai yake inganta idza lam yadulla kalamu shari'i idan maganar mai shari'a ba ta yi nuni ba ala illatil hukum akan dalilin hukuncin to a nan ne kiyasi zai iya shigowa ya inganta kuma idza sabarna idza sabarna awsafal asl idan muka lura da awsafal asl sufofi na asali falam yakun fiha ma yasluhu lil illati illa al wasf al muayyan falam yakun fiha to za ga babu a cikin wannan matsalar da muke tattaunawa ma yuslihu abin da zai inganta lil illati ya zama dalili illa alwasf almuayyan sai kawai wata sufa a bar ayyanawa amma in ba wannan ba to babu wani dalili sahihi daga shari'a da za a dogara da shi akan hukuncin da suka gina hukunci akai wa haythu athbatna illatal asli a duk lokacin da muka tabbatar da illa in aka ce illa ba rashin lafiya ake nufi ba dalili ake nufi a inda a duk lokacin da muka tabbatar da dalili na asali bil munasaba ko dai saboda dangantaka aw dauran ko saboda kewayawar dalilin aw shabahul mufrid muttarat ko kuma saboda kamanceceniya al muttarat wadda take mai bibiya shine al muttarat ai al mutatabi mai bibiya inda man ya bihi ga waɗanda suke yin hujja da ashabahul muɗarar ɗin fala budda min sabar to duk da haka babu makawa sai an fayi lura sai an kula wa illa in ba haka ba kana fil asli wasfani to zai zamanto a cikin asali guda an samu sufofi guda biyu munasibani waɗanda suka yi munasaba da juna lam yajuz an yaqula to sai zamanto baya halatta mutum ya ce allaqal ko ulliqal hukmu bi hadha duna hadha an alakanta hukunci ne da wannan amma ban da wannan karatun mala a cure yake a dunkule yake abinda mala yake cewa shi kiyasi mun dan bada misalin kiyasi jiya shi yasa duk yanda karatu muke so ya sauri wani gurin sai an dan tsaya an warware shi inda muka yi maganar kiyasi mun ce akwai abubuwan da suke karya azumi akwai waɗanda nassoshi suka tabbatar da su akwai kuma waɗanda kiyasi ne to ya ɗan yi mana bayani akan kiyasi je ya ce shi ma kiyasin ba kowanne yake amfani da shi ba sai dai in ya zama kiyasi sahihi to yau kuma sai ke gaya mana a wannan fuska ta hudu cewa shi kiyasin nan inda yake inganta wato kiyasi shine ka ɗauko wani abu ka auna shi da wannan ka fitar da wata natija guda ɗaya kamar yadda jiya muka ce an ɗauko sholisho an ɗauko a misali abin nan benelin an ɗauko ainihin wato kodin an ɗauko misalin abin nan koken da ire-iren wannan da ƙwayoyi masu bugarwa sai aka ɗauko su sai aka ƙara nasu sai aka ɗauko sai aka yi ƙiyasunsu da giya abin da ya sa aka ƙiyasunsu da giya saboda illar su iri ɗaya ce illar giya bugarwa illar waɗannan abubuwan da aka lissafa bugarwa don haka illa ta haɗa su an gane wannan to sai ce shi kiyasi yana inganta ne kawai akwai gurin da za ga shari'a ta faɗi hukunci kuma ta faɗi dalili to a nan ba wani kiyasi tunda shari'a ta faɗi dalili shi na fata an gane kamar yadda shi harkar giya shari'a ce ta tabbatar da cewa dalilin da yasa aka haramta ta ba an haramta ta dan ita tana giya ba sai dan tana bugarwa yanzu illar ta bugarwa to yanzu kaga ba a buƙatar wani kiyasi anan to sai malam yake cewa inna ma yasihul qiyas idza lam yadulla kalamu shari ala illatil hukm a inda shari'a bata yi bayani bata wato zancen shari'a bai faɗi dalilin hukunci ba to anan shine kiyasi zai iya inganta sai ce idza sabarna awsafal asl da aka idan muka lura da sufofi irin na asali wanda a kansu ake gina hukunci falam yakun fiha ma yuslihu lil illa illa al wasf al muayyan in ka dauko wancan ainihin wato sufofi na asali ka dauko su an haramta ci sha saduwar jima'i ko ga mai azumi su kuma nan sai wasu malaman suka ce kwalli kaza kaza wanda muke ta bayani akan su suwa suna kare azumi to sai ka dauko illar waɗancan da illar waɗannan iri ɗaya ce sai ya zamto da illar wannan da illar wannan ba iri ɗaya ba ce idan illar wancan da illar wannan ba iri ɗaya ba ne to kaga ba magana kiyasi kun gane abin da malai yake so ya fito da shi na'am sai ce falam yakun fiha ma yuslihu ma yuslihu lil illa illa al wasf al muayyan kawai sai sifa a bar ayyanawa an fahimta kwalli sifa allura ita ma haka alwasfal mu'ayyan kenan shine kawai amma illar babu illar da wancan yasa aka hana shi babu irin wannan illar a wannan wa haifu asbatna illatul asli duk lokacin da muka tabbatar da dalili na asali bil munasaba ko ta hanyar dangantaka wani lokaci za ka gane dalilin asalin hana kaza munasabar kaza ne dangantakar kaza shi yasa aka hana kaza ko aka ce ai kaza awud dauran ko kewayawar hukunci sai ga hukunci yana kewayawa a wani guri to inda hukuncin yake kewayawa to yana da alaka shi hukuncin da wannan gurin awu shubahi almutarad ko kuma a samu kamanceceniya almutarad wadda take bibiya inda man ya ƙulu bihi shi ma ashabahul mutarad din ba kowane malami ne yake kafa hujja da ashabahul mutarad ba shi yasa sai malami yace inda man ya ƙulu bihi ga waɗanda suka yarda da ashabahul mutarad fala budda sai yace in haka ne babu makawa min sabar kenan sai an lura ba komai zaka ɗauko shi kai kiyasin sa da wani abu ba shi kiyasi sahihi ana karɓar sa daga cikin abubuwan da ake kafa hujja da su ana kafa hujja da kiyasi sahihi amma ba a koda yaushe ba wa illa kana fil asl wasfani in ko ba haka ba to zamu samu matsala guda biyu sai zama asalin abu guda daya amma yana yana da sufa guda biyu shi ko kamata ya illa da ya kamata ta zama guda ta haɗe su ko da sufar wancan daban yanzu kaga sufar koken ba irin sufar sholisho ba ne sufar sholisho ba irin ta ainihin roce ba ne wannan kwayar irin wannan kuma ba irin ta giya ba ce misali na fata an gane sufofin daban-daban amma illar fa ɗaya ce to sai ke cewa wa illa kana fil asli in ba haka ba to za a samu a asalin matsala wasfani an samu sufofi guda biyu munasibani waɗanda suke da munasaba dangantaka duk guda biyun to in ku aka samu a asali aka samu sufofi guda biyu kuma masu munasaba da juna to a nan lam ya juz baya halatta an ya kula mutum ya zo faɗa ya ce ullikal hukumu bi haza ai wannan hukuncin an alakanta shi ne da wannan sufar duna haza ban da wannan sufar dole in ya zamanto sufa guda biyu ta koma cikin asali to sai dai in an tashi alakanta hukuncin a alakanta wa sufofin duka guda biyu ba za ka hukunta wato ka alakanta hukunci da wannan sufar ka ce ban da wannan sufar ba mafhum ta wa ma'lumun annan nassa wal ijma yace wannan mun riga mun sani sanannen abu ne nassi in aka ce nassi shine maganar Allah da manzansa nassi wal ijma da ijma'i asbata sun tabbatar da alfitr asbata alfitra sun tabbatar da karyewar azumi bil akali da ci wa shurbi da sha wal jima'i da saduwa wal haidi da haila wannan ya akwai nassi akan su ko ba wanda ba wani malami da zai ba da fatawa cewa in ka ci abinci da rana da gangan cikin ramadan azumin ka yana nan duk gangancinsa kuwa ko ko ya ce in ka sha ruwa kana sane ana wata da rana cikin watan ramadan azumin ka yana nan ko ya ce idan ka kula matarka ka sadu da ita da rana kana sane azumin ka yana nan ko kuma a ce a ga mace tana jinin haila ce ci gaba da azumin ki azumin ki yana nan domin ijma'i da nassi da ijma'i sun tabbatar da azumi yana ɓaci da waɗannan abubuwa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam qadna hal mutawaddi'a ai ya hana mai alwala anil mubalagati filistin shaq ya hana shi kaiwa matuƙa wajen shaƙa ruwa idza kana sa'iman in yana azumi haka ne wa qiyasuhum ala listin shaq aqwa hujajuhum ko aqwa hujajihim mafi karfin hujjojinsu duk da suke kafa hujja suke cewa kwalli ma ya shiga ciki allura ma ta shiga ciki kaza ma ya shiga ciki hujjarsu mafi karfi shine kiyasin da suka yi ala listin shaq akan matsalar shaƙa ruwa din nan annabi ya ce in kana azumi to ka shaƙa ruwa sama sama kakka sheƙa da yawa domin in kana azumi kada ruwan ya wuce sheƙa ruwan in ruwan ya wuce zai iya zamantowa azumi ya kare kamata kaddama kamar yadda wannan bayani ya gabata a can baya wa huwa qiyasun da'if wannan ku qiyasi ne mai rauni ka dauko matsalar shaka ruwa ka yi mata qiyasi da kwalli ka yi mata qiyasi da allura ta zazzabi ko malaria ka yi mata qiyasi da dinki da aka yi wa mutum aka aka sa masa magani ka yi mata qiyasi da an huda mutum cikinsa aka je aka sa magani aka dinke duk kai musu qiyasi da maganar shaka ruwa sai ce wannan shine hujjar su mafi karfi wayanda suke cewa wayancan abubuwan suna kare azumi hujjar su mafi karfi ita ce wannan annabi ya ce ka kai shaƙa ruwa sama-sama in kana azumi kakka sheƙa da yawa mafhum sai ce to wannan hujja ta su tana da rauni wa zalika me yasa take da rauni sai ce li anna man shaqal ma'a bi man khiraihi domin duk wanda ya shaƙa ruwa a hancinsa yanzilul ma ruwan zai sauka ila halqihi zuwa makogoransa wa ila jawfi daga makogoro kuma ya wuce zuwa ina cikinsa fa hasala lahu bi zalika ma yahsul lisharibi bi famihi don haka irin abin da yake faruwa ga wanda ya sha ruwa da ta bakinsa shine yake faruwa ga wanda ya shaƙa ruwa ruwa ya wuce ta hancinsa duk gaba ɗaya wanda ya sha ruwa ta bakinsa zai wuce makogoro daga nan ya shiga ina ciki haka wanda ya shaƙa daga cikin hancin zai tafi makogoro daga makogoro zuwa ina zuwa ciki wa yugazzi badanahu min zalika min zalikal ma kuma jikinsa zai dan samu wani kuzari na wani sinadari ya shiga cikin jikin min zalika daga wannan ruwan da ya shiga ta hanyar shaka ruwa wa ya zulu bihi al'atash kuma kishirwa za ta iya gushewa mutum zai dan ji da ya shaka din ya kuma shaka ko ya shaka da azhar ya kuma shaka da la'asar ya sheka sosai da magariba da da da abin nan kaga zai dan dinga jin hantarsa ta dan yi sanyi zai dan ji ana ranan nan zai to sai ya zama to kenan ainihin wato zai ji kishirwa ta dan kau da wannan ruwan da yake shiga wa yadbaqu ta'ama fi ma'idati kuma wannan ruwan da kake gani zai iya dafa ko narka abincin da ke cikin uwar hanjinsa kama ya hasulu bi shurbil ma kamar yadda yake faruwa da yin an sha ruwa falau lam yurid falau lam yurid an-nass bin nahyi an zalika ko da nassi ma bai zo ba game da hukuncin shaƙa ruwa yana wucewa ya wuce kuma yana karya azumi to la'ulima bil aqali ko ta hanyar hankali ma za a iya fahimtar anna hadha min jinsi shurbi gaskiya wannan shi ma irin jinsin sha ne an gane ko jinsin sha ne sha da baki ya wuce wuya makogoro daga makogoro ya shiga ciki shekawa ta hanci daga hanci ya shiga makogoro daga makogoro ya wuce ciki jinsin su da mafhum ya ce fa'innahuma la yabtariqani ba za su rabu ba illa fi dukhulil ma min alfam sai dai kawai ta hanyar shigar ruwan ta baki wancan ya shiga ta baki wannan ya shiga ta hanci wa zalika gaira mu'tabar wannan ko ba abin lura bane dan ya shiga wancan ta hanci wannan ya shiga ta baki duk dai sun shiga kuma duk sun tafi inda ruwan yake tafiya bal dukhulul ma ila alfam wahdahu la yufdiru bal sai malam yake cewa bari ma dukhulul ma ila alfam wato shigar ruwa ilal fam zuwa baki wahadahu kadai la yufdiru ai baya karya azumi dan ruwa ya shiga iya baki daga nan ka fesar ai baya karya azumi falaysa huwa muftiran wala juz'an min al-muftir wannan kadai baya cikin abin da ke karya azumi kuma ba wani yanki bane daga cikin abubuwan da suke bata azumi li adami tasiri saboda ba shi da wani tasiri dan kawai ka kurkura iya bakin ka bakin ka yayi nauyi ka kurkura ka zubar ko ka zo alwala ka kurkura ka zubar wannan ai ba shi da wani tasiri bal huwa dariqun ila al sai dai ko da yake hanya ce zuwa kare azumi ruwa ya shiga baki ya fito lafiya to shine azumi sai ya kai labari amma dai wasila ce cikin wasilolin da azumi zai iya karewa domin da zarar ya kubce yayi ciki to kaga an samu akasi mafhum wa laysa kadhalika al-kuhul kwalli shi ma haka ne wala yace kwalli ba haka yake ba yanzu ka sa kwalli kawai daga nan ka ji ya gangaro daga ido sai ka ji shi a makogoro daga makogoro sai ya shiga cikin ciki wal hukuna haka allura wa mudawatul ja'ifa da kuma maganin wato maganin wanda aka ji masa rauni ko aka huda masa ciki wal mamuma ko kuma maganin da aka yi wanda aka fasa masa kai kuma fashewa kan ta kai har zuwa kwakwalwa shi ake kira mamuma saboda raunin ka suna ne da shi daban-daban in ka shiga cikin maganar diya da waye zaka dinga jin akwai muziha akwai mamuma akwai waye-waye kowanne bugu ne aka ciwo ne aka amma gwargwadon zurfinsa gwargwadon sunan da shari'a ce masa to shi mamuma shine wanda har ya kai ya fasa kokon kai yana nema ya shiga kwakwalwa wannan shine mamuma to in an jiwa mutum wannan raunin to shi ma suka ce wannan maganin da za a sa masa a yi masa ɗinki suka ce shi ma yana kare azumi to shine sai malam yake cewa in ka duba waccan magana ba daidai take da sa kwalli da allura da kuma yi wa mutum magani in cikinsa ya fashe ko kuma mamuma in an ji masa rauni aka ba fa innal kuhula sai ce domin kwalli la yugazzi albatta baya zama abinci kwata-kwata ba wanda ya taba cewa kwalli abinci ne shi kwa ruwa da aka ce kakka shaƙa shi sosai in ka shaƙa shi ya wuce akwai matsala ruwa ba abinci ba ne amma kwalli fa la yugazzi baya zama ba a shafa kwalli a matsayin abinci albattata kwata-kwata wala yadkhulu ahadun kuhulan ila jawfihi kuma babu wani wanda zai kwalli zai shiga cikin cikinsa la min anfihi wala min famihi wala yadkhulu ahadun kuhulan babu wani wanda zai shigar da kwalli ila jawfihi zuwa cikinsa la min anfihi ba ta hancinsa ba wala min famihi ba ta bakinsa ba duk wanda zai shigar da kwalli cikin cikinsa sai dai ta baki ya sha ko kuma garin kwallin ya shaƙa a cikin hancinsa an gane ko wa kadhalika al-huqnatu la tughazzi haka ma allura mutum yana zazzabi sai aka je aka yi masa allura allura la tughazzi ba ta zama abinci ga wanda aka yi wa bi wajhin min al-wujuh ta kowace fuska bal tastafrigu ma fil badan bal ma ita allura tana fitar da abin da ke cikin jiki ne ya zama jiki ya zama empty kama law shamma shay'an min al-musahhalati aw faza'a fazahan faza'an aw jaba istidlaqa jawfihi kama kamar yadda laushan mashe'an da mutum zai shaƙi wani abu minal musahhalat daga cikin abubuwan da suke sakin ciki wato da mutum zai shaƙi wani abu da zai ke sakin ciki yanzu mutum cikinsa ya ruɗe shine minal musahhalat wato daga abubuwan da suke sakin ciki au fazi'a faz'an ko kuma mutum ya firgita firgicin da aujabat tidlaqa ya wajabta sakin cikinsa wato a ce mutum cikinsa ya tsinki ko a ce tun da ya tsorata kawai sai gudawa to yace to ko da mutum a ce da za a ce mutum ya shaki wani abu cikinsa ya saki ko kuma ya firgita firgitar da cikinsa ya saki wal huqnatu la tasilu ila al ma'ida haka ita ma allura fa ba ta kaiwa ila al ma'ida zuwa uwar hanji ba ta kaiwa zuwa uwar hanji والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمامومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه سيكتوى والدواء الذي لا الذي يصل ما غني wanda yake isa ila al-ma'ida zuwa uwar hanji fi mudawatil ja'ifa a wajen maganin raunin da aka ji wa mutum a ciki wal mamuma ko mamuma la yushbihu to irin wannan maganin zaga baya kama da ma yasilu ilaiha abinda yake isa zuwa uwar hanji min gizaihi na irin abincinsa wallahu subhanahu qala ubangiji subhanahu wata'ala yace kataba alaikum kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa as-sawmu junna shi fa azumin nan junnatun garkuwa ne wa qala a wani gurin yake cewa inna shaytana yajri min ibn adam lalle shaytan yana yawo wato min ibn adam daga dan adam majarar dam wato magudanar jini yana gudana a jikin ɗan adam magudanar jini fadayyiqu majarihi bil ju'i was sawm dan haka ku kuntata gurin kaiwa da komowar shedan tunda ta cikin jini yake bi to ku kuntata hanyar da yake bi bil da yunwa was sawm da kuma azumi kalmar fadayyiqu majarihi bil ju' was sawm ka koma can kasa za ga ya ce hadithin ya inganta inna shaitana ya jiri min ibn adam majarar dam amma banda wannan lafazin na fadayyiqu majarihi bil ju'i was saw ga ko ba can kasa zaka ga wannan ziyada ce wadda take ainihin wato bata inganta ba to sai yake cewa fasaimu mai azumi nuhiya an hana shi anil akali wa shurbi ya ci ya sha me yasa sai ce li anna zalika saboda ci da sha din sababu taqawwi ko taƙawwa wato sababi ne hanya ce ta samun kuzari da ƙarfi fatarkul akali wa shurbi sai zanto barin ci da sha allazi yulidu dama alkathir wanda ci da shan nan shi yake haifar da jini mai yawa allazi ya jiri bihi shaitan wanda shi kuma shaitan ka samun masa hanya an ce ya jiri mini bin adam majarar dam to sai kuma gashi mutum ya ci ya sha kuma ci da sha shine yake bayar da sinadarin jini ma'ana shine mutum ke samun jini a jikinsa allazi yajri fihi shaytan wanda shi kuma jinin shine shaytan yake gudana a cikinsa waddamu allazi yajri bihi shaytan fihi shaytan domin shi jinin da shaytan yake gudana da shi innama yatawalladu min algiza yana samuwa ne daga abinci la an hukunatin wala an kuhulin ba daga allura ba ba daga kwalli ba wato malam in ya tashi rushe mutum wai fa hujjan nan fatin su fa ke ta kokarin cewa fa wannan fa magana da ake ta bada fatawa ce an kasa kulli azumin ka ya kare in aka yi ma allura azumin ita fa yake ta so ya nuna fa wannan fatawa ce wadda take mai rauni yanzu so yake gaya maka hikiman ma dalilin hana cin da shan da hikimar hakan da kuma abin da yake ake so mai azumi ya samu na rashin cin ko rashin shan da haka irin sako ko irin natijar da abinci da abin sha yake bayarwa kwalli da allura ba sa ba da irinta mako wala ma yuqtiru yuqtaru fi zakar ko kuma abin da ake durawa na magani ta hanyar zakari wala ma yudawa bihi mamuma ko kuma abin da ake maganin raunin da ake kira mamuma da shi wal ja'ifa ko kuma ja'ifa raunin ciki wa huwa mutawallidun amma yastanshiqu min al-ma' wa huwa mutawallidun wanda wannan yana haifuwa ne yana samuwa amma daga barin abin da ya stanshiku yake shaƙa min alma'i na ruwa li'anna alma'a ya tawalladu min dam domin shi kansa ruwa ya tawalladu wa huwa mutawallidun amma ya stanshiku biya duk da cewa ka kwalli da abin nan da, da allura da abin da aka dura mutum ta kafar azzakari da abin da aka yi mutum magani a raunin da aka ji masa na ka da raunin da aka ji masa na ciki ba sa ba da irin wancan amma shaƙa ruwa yana bayarwa na fatan gane da ko da sun yi kiyasi da maganar shaƙa ruwa da aka ce kai sama sama kanka shaƙa da yawa in ka shaƙa da yawa ya wuce kenan azumi ya kare suka yi kiyasinsa da waɗannan abubuwan to malam yana so ya nuna kiyasin nasu bai yi ba li'annal ma'a domin shi ma ruwa ya tawalladu min dam shi ma yana samar da jini fakanal man'u minhu min tamamin som sai ya zamto hana shan ruwa kwata-kwata yana daga cikar azumi fa idza kanat hadhihi al ma'ani wa ghayruha mawjuda fil asr idan waɗannan abubuwan wato waɗannan ma'anonin da wasunsu suna nan a cikin asali a sabit tabbatacce bin nassi ta hanyar nassi wal ijma da ijma'i fada'awahum to da haka da'awar waɗancan malamai anna shari'a cewa shari'a allakal hukuma ta alakanta hukuncin karyewar azumi bi ma zakaruhu daga abin da suka ambata min al-awsab na sufofi mu'aridun to ya ci karo bi hadhihi al-awsab da waɗannan sufofin da shari'a ta tabbatar mafhum wal mu'arabatu fil asl shi ko samun cin karo a asali tabdulu kulla nau'in to wannan cin karan ya bata kowane irin nau'i min anwa'il aqaisa na nau'o'in kiyasi idan kiyasi ya ci karo da asali to ya faɗi asali ko shine littafin Allah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ga wani kiyasi ya zo ya aran gama da ayat qur'ani a to ya faɗi sai ga wani kiyasi ya taso sai ya ci karo da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam a to hadisi ne zai banke shi ya wuce wannan kiyasin ya faɗi an gane wannan idza lam yatabayyan anna alwasf alladhi da'awhu huwa alilm duna hadha idza lam yatabayyan idan har bai bayyana ba cewa anna alwasf alladhi da'awhu wannan sifar da suke da'awata huwa alilm ita ce ilimi duna hadha ba wannan ba sai dai idan an gano cewa abin da suke da'awa yanzu shine ilimi ya tabbatar ba wancan da muke magana akai ba idan aka samu wani dalili da ya nuna ci da sha da jima'i a ba su bane waɗanda suke ɓata azumi allura ce da kuma kwalli da mamuma da ja'ifa to shi kenan sai a bar wancan a dawo wannan in ko babu wannan to muna kan asali shi kuma kiyasi ya faɗi mafhum alwajhul khamis fuska ta biyar an naqula mu ce bal shari'u bal ma ita ash-shari'u shari'a innama allaka al-hukm ta alakanta hukunci ne bi ausafin da wasu sufofi muntafiya wanda suke korarru fi mahallin niza wato korarru ne fi mahallin niza a gurin ja'in ja an fahimta shari'a ta alakanta hukunce hukunce ta alakanta hukunci bi ausafin da wasu sufofi muntafiya wanda wannan sufofin korarru ne fi mahallin niza a gurin duk da ake ja'in ja ba za ka samu irin waɗannan sufofin ba فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع wannan sai ya nuna koruwar illar hukuncin a duk gurin da ake ja'in ja nan ma wani karatu malayi shari'a ta alakanta hukunce-hukunce ko hukunci bi ausafin da wasu sufofi su wa'annan sufofin da shari'a ta alakanta hukunci da su montafiyatun ba za ka same su ba fi mahallin ne za a duk inda ake sabani ko ja'in ja tsakanin malamai babu irin wannan sufofin saboda sufofi ne da in akwai su babu ja'in ja an gane ko sai ce wa hadha yake cewa fa yadullu zalika ala intifa'i illatul hukum wannan sai ya nuna korewar illar hukuncin shi kansa dalilin hukuncin ya koru fi mahallin da za a duk gurin da yake akwai sabanin malamai yayin da kaga wannan sabanin da ja'in ja to illar hukuncin ce ba a samu ba amma an samu illatul hukum to ai shikenan kuma anniza babu babu ja'in ja wa hadha mustaqillun an intifa'il hukum fi mahallin niza wannan abu ne mustaqillun mai cin gashin kansa an intifa'il hukum wato daga koruwar hukunci fi mahallin niza a gurin da ake wato sabani wa fasadil qiyas da kuma inda qiyas ya gurbata fa innal wasfa alladhi qasadahu ash-shari'u fil asl domin sifar da shari'a ta yi nufi take nufi a asali idza kana muntafiyan fil far idan ta zama korarriya ita wannan sifar a reshe ulima to za a san anna shari'a lam yuthbitul hukuma fil far kenan shari'a bata tabbatar da wannan hukuncin ba a reshe tunda ya koru a asali to ya koru ma a reshe wantifa'ul hukum lintifa'i illati shi ko koruwar hukunci yana koruwa ne idan illar hukuncin ta koru sai aka ce ga wani abun sha sabo da ya zo yana da daɗi sai ka ce da me da me ake hada shi aka ce to ana hada shi ne da kaza da kaza kaji duk sinadaran ingredient din ba wani abu da shari'a ta haramta to sai ka ce in an shaya ake ji ka ce ba abin da ake ji kalau kawai mutum zai ta harkokinsa dai kamar dai ka sha soɓoro da kuka shi ka ce mutane su je shi kayan su an fahimta kaga yanzu hukuncin ya kau saboda babu illar amma aka ce a, in an sha ana jin ana jin garau in an sha mutane suna dan ƙara aiki da kuzari ko in mutum ya sha yanzu nan gaya ma sai ya kwana bai bacci ba ko in aka sha mutum in ya kwana in ya fara bacci sai ya kwana uku bai tashi ba an fahimta to yanzu kaga illar da ta sa aka hana waccan akwai ta to hukunci yana nan me yasa yanzu muke shan soɓaro muke shan soɓo muke shan kunun aya muke shan kaza saboda babu illar to sai ma yake cewa ainihin wato idza kana wantifa'il hukum lintifa'i illatihi hukunci yana koruwa idan illarsa ta koru idan illa tana nan hukunci yana nan إذا رفع الحكم إذا رفع العلة رفع الحكم وتقاعدة تماما أنت يا يونا وهذا قياس العكس وأن قياسين نعكس أبن دسو وإن تنسك تفيا أكي والفرق وهو أحد نوعي القياس والفرق da kuma bambanci kuma wannan ɗaya ne daga cikin nau'o'in kiyasi wa ma taqaddama abin da ya gabata ifsadul qiyas tard wato shine bata kiyasi a ɗard mai bibiya allazista dallo bihi wanda suka kafa hujja da shi a ɗard wa hadha ithbatul li qiyasil akas wannan yana tabbatar da kiyasin akasi addallu menuni alan tifa'il hukum akan koruwar hukunci fil far'i a areshe idan har hukuncin ya koru a asali fa dhaka mu'aradatun fid dalil wannan ku akwai cin karo fid dalil a cikin dalili wa hadha dalilun mustaqillun wannan wani dalili ne mai cin gashin kansa wa huwa yasihu an yakuna mu'aradatun fil hukm da haka zai iya zama ingantacciya inganta ya ci karo ko an yakuna mu'aradatun ya zamanto abin da yake cin karo fil hukumi a cikin hukuncin law aqamu alaihi dalilan fa naqulu da za su tsayar da wani dalili akan wannan magana da sai mu ce da su ma'lumun annahu sabata bin nas wal ijma' ya tabbata بالنص da nassi wal ijma da ijma'i man usaim hana mai azumi min al'akal ya ci wa shurbi da sha wal jima da saduwa wa qad sabata ya kuma tabbata anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam lalle shaytan yana gudana daga dan adam magudanar jini wala raiba ba kokonto annad dama shi jini ya tawalladu yana samuwa ne min da'am wa sharab daga abinci da abin sha wa idza akala idan mutum ya ci au shariba ko ya sha ittasa'ad majari shayatin to magudanar shaidan ta ƙara yalwata ta ƙara faɗi an gane ko wahiyar shahawat shine sha'awa za ta za ta ƙaru wahiyar shahawat majari shaitan ko sune ainihin wato shahawat sha'awoyi za su ƙaru walihaza dan haka ne ƙila aka ce fa dayyiqu majarihi ku kuntata magudanar shedan bilju'i da yunwa shine karkace karkashe an kana azumi shine sai ka je ka dakushe sha'awa ka baka jin sha'awa sosai kamar inda in mutum bakin sa yana bude yana ci yana sha wa idza daqat idan wannan magudanar ta kuntata wan ba'athatil qulub ila fi'il khairat zukatan mutane suka yunkura zuwa ga aikata ayyukan alkhairi allati biha tuftahu abwabul janna wanda da wannan ayyukan alkhairin ne a azumin watan ramadan ake bude kofofin aljanna wa ila tarkil munkarat kuma wannan takure hanyoyin shaitan din suka sa mutane suka bar almunkarati abubuwan ki allati biha tuftahu abwabun nar wanda da ayyukan ki da laifuffuka ne ake bude kofofin wuta wa suffidati shayatin da kuma aini wato a cikin wannan ayyukan alkhairin su suke sa a daddaure shedanu fa da'ufat quwwatuhum sai karfin shedanun su kansu sai ya zamanto yayi rauni wa amaluhum aikin su sai ya zamanto yayi rauni bi tasfidihim saboda wannan sasari da sarka da kukumce su da akai falam yastabi'u sai ya zamanto ba sa samun dama an ya fa'alu su aikata fi shahar ramadan a cikin watan ramadan ma kanu ya fa'alu na hufi gairihi irin abin da suke yi a wani watan da ba na ramadan wannan ita ce hikima da zara an hana ka cin abinci wato wani training ne wata irin wata irin makaranta ce Allah maɗaukakin sarki ke so ya tarbiyyanci al'umma da ita shine sai aka kawo azumi azumi makaranta ce babba baka ci ba baka sha ba to ka takura wa shaidan kenan shedan yana so ya ga a baki ya bude ba ka gani ana ajiye azumi daga ranar sallah sabo yake sake dawowa saboda an ci an sha to in ba taujihi kuma shikenan sabo ne kawai zai ta zo wa mutum sai mutum sha'awa ta fusge shi ya je ya aikata abin da yake so to su kansu shaidanin tunda an takure su kuma dama gashi an sa su a cikin kukumi ba su da ikon su illata mutane ko su yi wa mutane abubuwa wasu su zuga mutane su yi ayyukan da ba na daidai ba a cikin watan ramadan irin damar da suke da ita a wani watan wanda ba wannan ba walam yaqul innahum qutilu wala matu kaga annabi bai ce innahum qutilu an kashe su ba wala matu ko sun mutu a suna nan kawai kukumce su aka yi sa su aka yi a cikin mari bal qala abinda annabi ya ce suffidu an sa su a cikin kukumi an sa su a cikin mari wal musaffadu min ash-shayatin qad yu'adhi dukkan wanda kaga an kukumce shi an sa shi cikin sasari min ash-shayatin daga shaytanu qad yu'adhi to yana iya cutarwa domin ai wa anna minna salihuna wa minna duna zalika ko wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun su ma akwai salihai akwai masu kirki masu bautar Allah masu kaza su ma a cikin watan Ramadan ana sakin su suna yin komai duk wanda ake yi na ayyukan alkhairi a cikin wannan watan amma akwai wanda ka iya cutar da ainihin bil adama to su ne wanda aka ce za a yi maganin su lakin hadha aqall malam ce sai dai wannan shine mafi karanci wa adhafu shi ne mafi rauni mimma ya kone fi gairin ramadan daga irin abin da yake kasancewa a wani watan ba ramadan a watan ramadan aka fi samun irin wannan tasirin fa huwa bi hasbi kamali saum wa naqasi wannan ku ya danganta da irin cikar azuminka da kuma tasgaro da kuma tawayar da azuminka ya samu idan azuminka ka yi masa rauniya ka masa tabo tabo a jikinsa to kuma gwargwadon yadda za ku yi ta abin nan ta haka kenan gwargwadon cikar azumin ko tawayarsa faman kana saumuhu kamilan wanda azuminsa ya zama cikakken azumi yake yi da fa'a shaitanu daf'an to zai tunkuɗe shaitan tunkuɗewar da la ya dafa'uhu daf'a saum annakis wato irin tunkuɗewar da wato me yin azumi wanda azuminsa tauyayye ne ba irin wannan tunkuɗewar fa hadhihi almunasabatu zahira wannan kaga dangantakar a fili take fi man isa'im na hana mai azumi min al'akali daga ci wa shurbi da sha kun ji hikimar hana ci da sha kenan an fahimta dan daga ciki yana taimakawa dan adam wajen tsuke magudanar shaidan tun daga hadisi mun karanta ya jini bi bin adam inna shaytana ya jini bi bin adam majrad dam wal hukmu thabitun ala wafaqihi hukuncin tabbatacce ne ala wafaqihi a bisa dacewarsa wa kalamu shari'a qad dalla ala i'tibari hadha al wasf wa ta'thiri kaga zancen shari'a in ka kalli zancen shari'a qad dalla ta yi nuni a la'atibari hadal wasaf akan la'akari da wannan sifa wa ta'asiri da kuma tasirin wannan sifa wa hadal ma'ana muntafin fil hukunati wal kuhul wa gairi zalik mala ya mai da mu baya sai ce wannan ma'anar da muka ji cewa karkashin ci da sha ashe ka ji hikimomin da ke karkashin hana ka ci da sha in kana azumi to sai ce irin wannan ma'anar muntafin babu ita fil hukunati a cikin allura babu ita walkuhul a cikin kwalli in mutum ya yi kwalli wa gaira zalika da wannan haka don ka yi kwalli babu wani takurawa shaidan da kai don an yi wa mutum allura ta zazzabi ba wani takurawa magudanar shaidan da aka yi a allura babu fa in qila idan aka ce balil kuhulu qad yanzuru ila al a to ai kwallin shi ma zai iya sauka ya shiga cikin ciki wa yastahilu daman kuma ya rikide shi ma ya zama jini ƙila sai a ce haza kama yuqalu fil bukhar wannan kaman abin da aka faɗa ne game da al bukhar hayaki yas'adu ila min al am yana za ga yana hawa hayaki daga hanci ila dimag har zuwa kwakwalwa fa yastahilu daman shi ma yana iya rikidewa ya zama jini kama yuqalu fi duhul kamar yadda aka faɗa game da mai alladhi yashrabuhu al jism wanda jiki ake shafa shi a jiki wal mamnu'u minhu inna ma huwa ma yasilu ila al-ma'ida duk fa abin da aka hana na waɗannan abubuwan shine abin da yake isa ila al-ma'idati zuwa uwar hanji kalgiza'i kamar abinci fa yastahilu daman ya rikide ya zama jini wa yatawazzau ala al-badan ya wawwatsu a cikin jiki wannan shine kawai ake magana a kansa wa naj'alu hadha wajhan khamisan zamu sanya wannan a matsayin fuska ta biyar fa naqisul kuhula sai mu yi qiyasun kwalli walhukunati da allura wa nahwi zalika da makamancin haka mu ɗauko su mi kiyasun su alal bakhur akan turaren wuta na hayaki wa duhun da man shafawa wa nahwi zalika da makamantan haka bi jami'i ma yashtarikani fihi mu tattaro duk abin da muke ganin suna da tarayya a ciki tsakanin kwalli da ainihin wato allura da kuma turaren wuta da kuma abin nan man shafawa an gane ko min anna zalika laysa mimma yataghazza bihi albadan cewa shi wannan yana daga cikin abin da jiki baya zaman baya zama abincin jiki wa yastahilu fil ma'idati daman baya rikidewa ya zama jini in ya shiga cikin uwar hanji wa hadha alwasf huwa alladhi awjaba to wannan sifar ita ce wadda aujaba Allah ta kuna hadhihi al-umur mufqara wa hadha al-wasf irin wannan sifar huwa allazi aujaba ita ce wadda ta wajabta Allah ta kuna hadhihi al-umur waɗannan al'amuran ba za su kasance mufqara masu kare azumi ba wa hadha mawjudun fi mahallin niza wannan zaka same shi a gurin sabanin malamai da tattaunawa ta malamai zaka samu wannan to an ce mun lokaci yayi bari mu ga to wal far'u qad yatajazabahu aslani to sai mu tsaya nan din dan kar a wuce kuma a ce abin daukar ba zai dauki fiye da haka ba a ina tunanin dai za mu dawo ranar juma'a insha Allah mu dawo ranar juma'a sai mu ga abin da muka yi juma'a asabar in Allah ya sa an gama to in ba a gama ba kaga sai mu hada da ladin kila dai a gurguje za mu abin nan karatun ne wani wani gurin kun ga yana da sarkakiyar da in an wuce shifar sakon ba zai fito ba so insha Allah ina ganin muka tsaya a nan ran juma'a insha Allah sai mu dawo mu dora daga nan dai fatan mu dai mu samu Allah ya ba mu dama mu sauke shi dan sakon a tafi da shi gaba daya insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik